يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الشاعر إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل أيها المسلمون إن أهم ما نودع فيه هذا العام ونستقبل آخر هو محاسبة النفس فنتصفح ما صدر من أفعالنا فإن كانت محمودة أمضيناها وأتبعناها بما شاكلها وضاهها وإن كانت مضمومة استدركناها بالتوبة وانتهينا عن مثلها في المستقبل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وعن أبي يعلى شداد بن عوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من عتبأ نفسه هواها وتمنى على الله أخرجه الترمذي وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا قبل أن توزنوا وتزينوا, وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يقول ابن القيم عليه رحمة الله المحاسبة أن يميز العبد بين ما له وما عليه فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه لأنه مسافر سفر من لا يعود المحاسبة عباد الله هي مطالعة القلب وتفكره في أعماله وأعمال اللسان وأعمال الجوارح فمن ترك نفسه تلغ في المعصية دون أن يحاسبها فكأنما قتلها قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره أي لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل المحاسبة عباد الله تزكي النفس وتطهرها وتلزمها أمر ربها فيفلح صاحبها ويفوز برحمة الله ورضوانه قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عباد الله قال مالك بن دينار عليه رحمة الله رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا المسبة تنمي عند المسلم الشعور بالمسؤولية والتصرف وقف ميزان الشرع الدقيق يقول ابن القيم عليه رحمة الله محذرا من ترك المحاسبة أضر ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها فإن هذا يؤول به إلى الهلاك وهذا هال أهل الغرور يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها انتهى كلامه عليه رحمة الله قال الشاعر والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم خالف النفس والشيطان واعتهما وإنهما محضا كالنصح فاتهمي وقال ميمون ابن مهران عليه رحمة الله إنه يكون العبد لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه ولأهمية المحاسبة فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحاسب يحاسبون أنفسهم على الدوام قال سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله كان الرجل يلقى أخاه في زمن السلف الصالح فيقول له اتق الله وإن استطعت ألا تسيء إلى من تحبه فافعل فق- فقيل له وهل يسيء الإنسان إلى من يحبه قال سبحان الله نفسك أحب الإنسان إليك فإذا عصيت الله فقد أسأت إليها وقال الحسن البصري عليه رحمة الله لا تلقى المؤمن إلا, يحاس إلا يحاسب نفسه ماذا أردت بكلمتي ماذا أردت بشربتي والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه وقال عنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار عمر بن الخطاب بخ بخ بخ والله بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك الله وقال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله مصلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبقارها ثم مصلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فقلت لنفسي يا نفس أي شيء تريدين فقالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا قلت فأنت في الأمنية فاعملي عباد الله إن غياب المحاسبة أو الغفلة أو الغفلة عنها نظير غرق الأمة في لدد الفساد والتيه المنتهية بنزول العقوبة في الدنيا ونار وقودها الناس والحجارة في الآخرة وإنما تنتشر المعاصي حينما لا يتوقع المجتمع أو الفرد حسابا فينطلقون في حركاتهم كما يحبون ويموجون كما يشتهون بلا زمام ولا خطام فلينظر كل واحد إلى تقصيره وليعزم عزما أكيدا أن يحسن فيما يستقبله من أيام وليأخذ بالعزيمة الصادقة مع ربه ألا أن يكون عامه الجديد خيرا مما قد مضى فالنفس, فالنفس سريعة التقلب ميالة إلى الشر كما أخبر خالقها عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu albarka hutubar mu ta yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan muhasabatun naf shine yi wa kai hisabi yi wa kai hisabi lallai ne kowanne ɗaya daga cikinmu ya tsaya ya kalli kansa ya game ya gabatar a shekarar da take wucewa me kuma yake shirin gabatarwa a wannan shekarar da muke fuskanta kamar yadda muka sani uwana masu albarka yau shine talatin ko kuma ɗaya ga sabuwar shekara ta almuharram wanda shekarar da ta gabata ta riga ta wuce yanzu muna shirye-shiryen ko kuma mun shiga cikin sabuwar shekara yan uwana mu sani shekara cikakkiya ta tattare shimfiɗar da ta shimfiɗa mana muka taka muka shiga cikinta tun daga rana ta farko har zuwa ta ƙarshe ta nannaɗe ta sassauke shemomi ko kuma tanti tanti da ta kafa mana wanda ya mana rumfa wanda muka shiga cikinsa muka wata ya tsawon shekara guda sannan ta ɗora wa abin hawanta kayanta ta kalli gabas tana shirin tafiya ‘yan uwa mu sani cewa wannan shekarar da muke ciki kwanakinta da watanninta da awanninta da mintocin da ke cikinta dukkaninsu sun tattare kansu sun ba da baya sun juya sun tafi sai dai kuma mu sani cewa wannan shekarar da muke ciki ko muka yi ban kwana da ita ta bar mu ta tattare wasu hikimomi da Allah maɗaukakin sarki ajiye a cikinta ta tattare wasu abin ɗaukar izina ta tattare wasu abubuwa na ɗaukar wa'azi ta tattare abubuwa da yawa da suka faru a cikinta wanda ta riga ta wuce ba za ta ƙara dawowa ba shekara cikakkiya ta shuɗe da mu ‘yan uwa cikin gaggawa tana gaggawar sada mu da ajalinmu tana gaggawar raba mu da wannan duniyar da muke matuƙar ƙauna tana kuma kusanta mu zuwa ga lahira tana kusanta mu zuwa ga hisabinmu ‘yan uwa mu sani cewa wannan shekara da muka wuce tana nesanta mu ne zuwa ga wannan gida da muke ciki na aiki shine gidan duniya wanda duk aikin da za ka yi ka yi shi a duniya duniya da gidan aiki lahira ba a yin aiki tana kuma kusanta mu zuwa ga gidan sakamako shine lahira dan kuma lahira ba a yin aiki yan uwa sai dai ka girba abin da ka shuka Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi ingantacce a cikin ingantaccen littafinsa daga Aliyu dan Abi Talib Allah kara masa yarda yake cewa irtahalatid dunya mudbiratan lalle duniya ta ba da baya ta juya tana shirin tarkace kayanta da komatsanta don ta koma zuwa ga mahaliccinta ita kuma lahira ta shirya tsab don fuskantowa da tunkarowa don mu sani cewa lokacinta yana dab da kamawa sayyidina ali dan abi talib ke cewa lallai mu sani tsakanin duniya da lahira kowace ɗaya daga cikin su tana da 'ya'ya wali kullum minhuma banun duniya tana da 'ya'ya akwai 'ya'yan duniya wanda ake ce musu 'ya'yan duniya akwai kuma 'ya'yan lahira wanda ake ce musu 'yan lahira ɗan duniya da ɗan lahira duniya na da 'ya'ya lahira na da 'ya'ya sayyidina ali dan abi talib yayi mana wasici da cewa ya kai bawan Allah ka yi kokari ka kasance daga cikin 'ya'yan lahira a hirɗinka kul ka kasance daga cikin 'ya'yan duniya kada ka sake daga cikin wanda ake ce musu wani ɗan duniya ne wannan ba ƙaramin zargi bane ba ƙaramin zagi bane ba karamin cin mutunci bane a ce maka dan duniya yi kokari ka kasance daga cikin ayyan lahira sayyidina Ali Abi Talib yake cewa hakika yau yana nufin duniya kenan aiki ne kawai babu hisabi lahira kuma hisabi ne kadai babu aiki yan haka al'amarin yake wannan gida da muke ciki na duniya anan ake sallah anan ake azumi anan ake sada zumunta anan ake gaskiya anan ake sadaka duk wani aikin alkhairi da ka sani shuka kake tana fitowa a hankali ɗaya bayan ɗaya idan maka je lahira kuma uwa babu aiki ba a sallah a lahira ba a azumi na lafila ko na farilla a lahira ba a taraka a lahira wannan abin da ka shuka a gidan duniya na sallolinka da azuminka da abubuwan da ka gabatar shine Allah subhanahu wataala zai fito maka da shi ka girbe shi ka samu abin da ka samu a cikin sa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon girban mai kyau a lahira yan uwa wani mawaki yana cewa nasiru ilal ajali fi kulli lahzati muna tafiya ne muna ƙara matsawa zuwa ga ajalinmu a kowane lokaci duk sakon ɗaya duk minti ɗaya idan ya shuɗe yan uwa mu sani ƙara matsawa muke zuwa ga kabarinmu tun kuɗawa muke ƙara yi zuwa ga ajalinmu ya ce wa amaru na ta hunna marahilu haka nan rayuwarmu nan naɗe mana ita ake yi ɗauke mana ita ake yi ƙara gaba ake da ita marhala ce marhala kana ɗan jariri ka fara girma yarinta girma tsufa haka rayuwar take marhala marhala ce yace tarahal ila al-ajali fi kulli lahzati yi kokari tarahal min ad-dunya bi zadi taqwa yace yi kokari ka fita daga wannan duniya da guziri na tsoron Allah da guziri na kyawawan ayyuka fa umruka ayyamun yace don wannan rayuwar taka da kake gani gaba ɗayanta daga haihuwarka zuwa mutuwarka rayuwarka gaba ɗaya yace ayyamun kwanaki ne eh kwanaki ne haka kake kai dinnan kwanaki ne idan rana ɗaya ta wuce to wani ɓangare na jikinka ya fita idan awa ɗaya ta wuce wani ɓangare na jikinka ya ragu idan shekara ta wuce wani ɓangare na jikinka ya ragu ɗan uwa ya ce haka rayuwar take kwanaki ne wa hunna qala'ilu kuma ƴaƴan kaɗan ne ba su da yawa yadda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta maka haka zaka rayu kuma haka zaka koma gare shi subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa shekara cikakkiya daga farkonta zuwa ƙarshe a wannan lokaci da muke ciki tana ƙarewa tana mana ban kwana sai dai mutane sun raba gida biyu wani na cikin farin ciki da jin daɗi da wucewa wannan shekara wani kuma na cikin damuwa yana cikin baƙin ciki da wucewar wannan shekara mutumin da ke cikin kurkuku mutumin da ke cikin kunci mutumin da ke cikin matsi mutumin da ke jiran wata bukata wacce sai wata shekara za bukatar ta ta faru zaka ga farin ciki yake yi da me da wucewar shekara mutumin da yake zaune a gidan yari shekarar sa biyar a gidan yari an yanke masa shekara shida saura shekara ɗaya fito kaga dole ya farin ciki da shuɗe wannan shekarar saboda me farin cikin sa ya kusa samuwa ya kusa fita daga cikin kurkuku mutumin da yake cikin wani hali na kunci ko damuwa za ka ga shi ma yana gani yau da gobe za ta warkar da shi za ta tafiye masa wannan damuwar za ka ga yana munna idan wannan shekarar ta wuce mutumin da aka yi masa wani alƙawari na samun wani abu ko aiki ko aurensa ya kusa ko ya kusa gama makaranta ko ya kusa samun kaza za ka ga Allah Allah yake wannan lokacin da zai samu kaza ɗin ya zo shekarar tana wucewa za ka ga farin ciki yake a cikin ransa. shi sa wani mawaƙi yake cewa a uddul layali ina ta irga darare ina ta ƙididdiga darare lailatan ba da lailan dare bayan dare duk daren da wuce zan irga an ce ɗaya ya wuce kwana na biyu ya wuce na uku ya wuce na hudu ya wuce ya ce wa qad ishtu daharan amma a da a baya na rayu tsawon zamani la a'uddu layaliya ba na iya irga darare saboda ba wani abu da yake gabana shi sa zaka ga duk lokacin da babu wani abin da yake gaban ka ba ruwanka da irga kwanaki kwanaki suna gudu ba sa gudu suna tafiya ba sa tafiya babu ruwanka amma ka kwatanta lokacin da aka yi maka wani alkawari aka ce sai nan da shekara ɗaya alkawarin mai mahimmanci a wajenka ya kake gani daga lokacin za ka fara irga darari ya kake gani angon da aka sa masa rana watanni biyar ko watanni shida ya kaga irga darari ya kaga ɗalibin da ke kusa ya kusa gama makaranta saura wata biyar su jarabawa ya karɓi kwalinsa na digiri ko na masters ko wani abin da ya kama da haka ya kaga irga darari da baya irgawa yanzu yana irgawa duk lokacin da wani abin da ke gaban ka ya kusanto maka zaka ga kana farin cikin wannan abin ya zo baka sani ba lokacin da kake farin cikin wannan abin ya zo kuma a lokaci guda kuma mutuwa ce take kusa da kai ajalinka ne ke ƙara kusantowa yan uwa wasu daga cikin mutane kuma wucewa wannan shekarar suna cikin damuwa suna cikin bakin ciki da rabuwarsa me dalili saboda ta tattare rayuwarsu ne wani bangare na rayuwarsu ta tattare ta tafi da shi ma'ana ta kusanta su zuwa ga ajalinsu tana kai su dab da gaba kabarinsu don asasa a ciki lokaci ne da ba su san menene makomarsu ba idan aka sasu a wancan rami ko wuta ko aljanna saboda abin da suka aikata na ayyuka na yau da kullum ba su da tabbas a kansa to kowanne ɗaya daga cikin mu irin wannan sai ka samu shi kuma damuwa yake ciki da bakin ciki yana damuwa mutumin da yake shekara 60 70 idan shekara ɗaya ta ƙaru ya san ya ƙara 70 ya ƙara kusantawa yake kusa da kabarinsa kai da kake shekara 25 ko 30 ko 40 ko 50 idan ka ƙara shekara ɗaya ƙara batsawa kake kusa da kabarinka to duk mai hankali zai ji damuwa zai ji bakin ciki ba munna zai rinka yi da farin ciki ba shi sa ƴan uwa da suke ƙoƙarin taya junansu murna da shigo sabon shekara lallai wannan kuskure ne babba ba ta yi juna murna ya kamata mi ba ta yi juna alhiri ya kamata mi ya kusancinmu da kabari yake ya matsowarmu zuwa ga ajalinmu yake shi ne abin da ya kamata mu rinka tambaye junanmu ba murna mun shiga sabon shekarar musulunci ba wannan baya ɗaya daga cikin ayyukan magabata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rayu shekaru da yawa ba a taɓa ji inda ya taya wani ko kuma aka taya shi murna sabo shigo shekarar addinin musulunci ba ‘yan uwana masu albarka Allah maɗaukakin sarki na cewa yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairi ranar da kowanne ɗaya daga cikin mutane kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi muhubaran a halatta an zo da shi wa ma amilat kuma za ta samu abin da ta aikata min su'in mummuna shi ma muhubaran an zo da shi ‘yan aji ‘yan uwa haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa rana ce da duk abin da muka aikata yan uwa na alkhairi ko na shari haka Allah madaukakin sarki zai sa a tattaro shi a kawo shi gaban ka ka ganshi na ganshi kowa da kowa zai ganshi muhdaran Allah madaukakin sarki ce tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida duk ran da bata aikata aikin kirki ba bata aikata aiki mai kyau ba za ta yi fata za ta so a ce tsakaninta da wannan aikin nata ta ne mai nisa zango ne mai rata tsakaninta da shi ba ta son ganin aikinta kuma wallahi sai an kawo aikin sai an ajiye a gabanta sai dai idan mutum bai mutu ba ɗan uwana masu albarka ba makawa lallai ne a irin wannan lokaci ƙarshen shekara kowanne ɗaya daga cikin musulmi mai imani ya tsaya ya yi kurum ya dakata ya duba ya yi wa kansa hisabi ya duba ya yi wa kansa ƙididdiga ya duba ya halarto da ayyukan da ya aikata a wannan shekara me ka aikata don taimakon addininka me ka aikata don ci gaban addininka me ka aikata don ci gaban al'ummarka me ka aikata don ka ga mutanen da kake tare da su ka samu su farin ciki da walwala a cikin zukatansu mu sani cewa 'yan uwa 'yan kasuwa da masu kamfaninnika da masu aikin ofis ofis da ma'aikatu duk shekara za ka ga idan ƙarshen shekara akan tsaya a yi lissafi yan uwa kowa ya san wannan akan tsaya a yi lissafi a yi ƙididdiga a game aka samu a wannan shekarar su duba su ga ina aka samu riba ina aka samu faduwa a ina aka tafiyar da kuɗi wajen kashe kaza da kaza me kuma aka samu aka taskance shi aka sashi a banki a matsayin riba duk in kasuwa suna yin haka sai ka ga mutumin da ya asara a wannan shekarar ya duba ya ga jarin da ya sa a shekarar da ta gabata yanzu abin raguwa ya maimakon daɗuwa sai ka ga duk wata hanya da zai yi zai yi zai bi ta zai bi ta domin ya ga abin da ya faru a wannan shekarar bai maimaitu ba zai iya tunanin sai ga mai haifan masa da wannan asarar da ya yi don ya guje ta don ya ga shekara mai zuwa ba a sami irin wannan matsalar ba shi ko wanda ya ci riba zai gode wa Allah maɗaukakin sarki zai ɗora daga inda ya tsaya sannan kuma ya nemi ribar abin da tafi na wannan shekara ya yi ƙoƙarin samun ɗoriya akan abin da ya samu a wannan shekara haka muke uwa kowa ya sani to idan ɗan kasuwa da mai kamfani da ma'aikatu suna zama su yi wa kansu muhasaba su yi wa kansu ƙididdiga game da abin da suke na duniya wanda a duniya za su bashi duka ko ɗaya ba su tafi da shi lahira ba babu wanda za a sashi da kamfaninsa a cikin kabarinsa babu wanda za a kai shi da ribar da ya samu ta wannan shekarar miliyoyi kaza ko biliyoyi kaza a cikin kabarinsa daga shi selin kafani za a ɗauke shi a sashi a cikin kabarinsa idan suna irin wannan ƙididdiga da daƙiƙa ta bin diddigi a hankali komai sai an bi shi ɗaya bayan ɗaya ina mu da Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu dama bautata masa tsawon shekarun da zami wannan bautar da Allah ya halicce ka kake baka san kasuwanci kake yi ba ribar ka da faɗuwa zaka je ka irga ta ranar tashin alkiyama gobe shin ka taba tsawa ƙarshen shekara kai kanka muhasaba mu muka fi cancanta da mu wa kanmu doguwar muhasaba mu muka fi cancanta da mu duba mu ga me muka gabatar a wannan shekarar inda muka san mun yi asara mun gaza mun takaita mu yi wa Allah maɗaukakin sarki bambaɗanci da magiya mu nemi gafararsa sannan mu hannu daga wannan abin da muke yi sannan kuma mu gyara inda kuma Allah maɗaukakin sarki ya mana gaman katar muka yi daidai to lalle ne mu gode wa Allah maɗaukakin sarki mu ɗora daga inda muka dakata sannan mu nemi ɗorawa da ninninka ayyukan alkhairin da muka yi a wannan shekarar kamar yadda ka samu abocin kasuwancin can yana yi babu wanda zai samu naira dubu ɗari na riba a wannan shekarar ya yi fatan wata shekarar shi ma kawai abin da yake so ya ƙara samu kenan a'a wata shekarar sai yake samu naira dubu ɗari uku ko dubu ɗari hudu ninki ba ninki shin me yasa kai ba za ka tsaya ka samu abin da yake aikin alkhairinka ka ninninka shi fiye da shekarar da ta riga ta gabata ba yan uwa Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki wal tanzur nafsun kowace rai ta duba ta bincika ta ga ma qaddamat me ta gabatar ligadin dan gobe tashin alkiyama da ni da kai me muka dan mu je mu girbe shi gobe tashin alkiyama haka Allah madaukakin sarki mana wasiya yace kowa ya duba kansa kowa ya bincika ya binciki kansa me kai dan gobe alkiyama me nayi dan gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ya kare mana wasiya yace ittaqullaha mu ji tsoron Allah fa inna Allaha khabirun bima ta'maluna lalle Allah madaukakin sarki kwararre ne gwani ne mai bada labari ne game da abin da muke aikatawa mawaki yake cewa inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha lalle muna farin ciki muna jin a walwala sakamakon kwanakin da muke yanke su muke wucewa ta cikinsu ya ce wa kulli yawmin ma ba yudni min al'ajali dukkanin wata rana da ta wuce to tana kusanta mana zuwa ga ajalinmu fa'amal li nafsika qabla al-maut mujtahidan kai aiki dan kanka dan abin da zaka girba gobe da dagewa da kokari iyakacin iyawarka fa inna marribhu wal khusran fil amal yace riba da fado ana samun su ne a cikin aiki aikin da muka aikata idan ka je lahira anan zaka samu ribar aikin da ka aikata idan ka je lahira anan zaka samu faduwar haka al'amarin yake yan uwana a cikin musulunci hakika mafi mahimmancin abin da ya kamata mu yi ban kwana da shi a wannan shekarar mai wucewa mu kuma fuskanci shekara mai zuwa da shi yan uwa shine muhasabatun nafs mu yi wa kanmu hisabi kowanne ɗaya daga cikin ya duba takaddunsa na ayyuka ya bincika su ya duba daga farko zuwa ƙarshe ya ga me ya gabatar a cikinsu na ayyuka shin fararen ayyuka ne da za ka yi farin ciki idan aka nuna maka su aka ce naka ne ko ko baƙaƙen ayyuka ne da za ka kau da kai idan aka nuna su aka ce naka ne kowane ɗaya mai duba haka ya ga me ya aikata saboda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan lallai bayin Allah masu takawa masu jin tsoron Allah idza masahum ta'ifu min ash-shaytan duk lokacin da shedan ya shafe su suka dan kauta hanya suka yi abin da ba daidai ba tazakkaru nan da nan sai su tana Allah madaukakin sarki fa idza hum mubsiruna sai ga gansu kuma sun dawo cikin hayyacin suna ganin komai sai su kuma su tuba sai su gyara abin da suke haka ake so dan adam ya kasance yan uwana masu albarka ban makara ba ba milatti ba kowa ya duba ya ga me ya gabatar duk abin da ka san kai ka gaza a ciki duk abin da ka san ka zalunci dan uwanka duk abin da ka san ka shiga cikin haƙƙin wani yi kokari ka je ka sasanta da shi kana da ragawar lokaci baka mutu ba duk abin da ka san haƙƙin Allah madaukakin sarki ne akan ka kana da ragawar lokaci baka mutu baka yi istighfari ka ci gaba da sabuwar rayuwa a wannan shekara da rayuwa da take mai kyau sannan kuma da zuciya da take farafat ba ba alakin kowa a cikinta wannan shine abin da ya kamata kowane ɗaya daga cikin mai duba an karɓo hadisi daga abiya ala shaddad bin aus Allah ƙara masa yarda daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa mai hankali mai tunani shine wanda yake wa kansa hisabi ya kuma ke yin aiki lima ba'adal maut dan abin da zai zo bayan mutuwa shine mai hankali duk wanda wa ma'ana mafhumul mukhalafa na wannan mara hankali wanda bai san abin da yake ba shine yake barin zuciyarsa da ransa haka kawai ba abin da yake baya tunanin jiya abin da ya fi dama da shi kawai shine duniya amma mai tunani mai hankali shine wanda yake wa kansa hisabi ya duba ya ga me ke gabansa me ke bayansa yanzu kuma ina yake shine mai hankali annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma yayi aiki domin gobe domin abin da zai tara bayan mutuwa al'ajizu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wanda kuma yake gajiyayye shine wanda ya bi soye-soyen ransa ya bar ransa tana raya masa burace-burace kullum a cikin buri yake zan yi kaza zan samu kaza zan zama kaza bai tashi yayi aiki ba ya rinka burace-buracen da ba su da fa'ida ya rinka burace-buracen da babu inda za su kai shi to wannan shine gajiyayye inji annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi wannan hadisi imamu turmuzi ya fitar da shi babban sahabi umar dan khattabi Allah kara masa yarda yake faɗa a cikin maganarsa shahararriya yake cewa hasibu an fusa ku yi wa kanku hisabi qabla an tuhasabu tun kafin lokacin da kuma zaka zo Allah madaukakin sarki zai maka wannan hisabin eh ka ka yi wa kanka hisabi dan uwana mai albarka ka zauna ka kalli kanka jiya da yau ya kake a bangaren aikin alkhairi idan baka yi wannan ba idan ka je gaban Allah madaukakin sarki zai maka sannan ka rinka gwada ayyukanka tun kafin Allah madaukakin sarki ya sa a gwada maka su wa nada'ul mawazin al-qista za mu ajiye mizani na adalci to kaka bari a zo wannan lokacin baka fara gwada ayyukanka ba ka gwada kayanka da kanka ka tabbatar wannan bai tsallake sikeli ba ka jefar da shi ka gyara shi ka tabbatar wannan ya haye ka gode wa Allah madaukakin sarki ka ci gaba shine abin da ya kamata sayyidina Umar ya ce wa tazayyanu lil ardi al akbar ku yi shiri ku kimtsa domin bujurowa mafi girma shine yawma idhin tu'rabuna la takhfa minkum khafiya ranar da za a bujiro da ku gaban Allah maɗaukakin sarki babu wani abu daga cikin ayyukanku da zai ɓuya wa Allah maɗaukakin sarki komai sai ya fito babu abin da zai ɓuya ƙarami ne ko babu ƴan uwa daidai da ƙwayar zarra na aiki ka aikata wallahi sai ka gan shi sai ya fito kuma sai Allah ya maka hisabi akan sa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ƴan uwana masu albarka babban malam ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yake cewa yi wa kai hisabi shine mutum ya bambance ya iya tantance tsakanin malahu wa ma alaihi abin da ke kansa abin da yake nasa ne wanda yake haƙƙinsa ne ya sauke da kuma abin da yake haƙƙin wani ne bai sauke ba sai ya yi marmaza sai ya sauke abin da yake kansa na haƙƙin wani wanda ya ci ko kuma haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da ya gaza akan sai ya ƙoƙari ya gyara malahu kuma abin da yake kansa sai ya gode wa Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da aikatawa yake cewa saboda ya sani yana kan wata hanya ce da yake tafiya tafiyar da ba zai taɓa dawowa ba yan uwa mu sani muna kan gwadabe ne da muke tafiya mun dau hanya mun kimtsa mun shiga mota mun fara tafiya tafiyar da muka yan uwa ba za mu taba dawowa ba idan ka manta abu a baya babu lokacin da zaka dawo ka dauke shi duk abin da ka manta ka manta shi kenan ya tafi kenan har abada ba a gyara a lahira yan uwa duk abin da zaka gyara ka gyara shi a duniya duk abin da ka manta ka tsaya ka dauke shi a duniya idan ka je lahira ka je kenan wallahi hisabi ne kawai idan ka aikata mai kyau zaka ga mai kyau idan ka aikata mara kyau za ka ga mai kyau Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa lallai yi wa kai hisabi yana tsarkake zuciya yana tsabtace ta yana kuma tace ta yana kuma raba ta daga dattin da ke cikin zuciya sai bawa ya samu rabauta a wajen Allah subhanahu wata'ala da rahamarsa shi sa Allah maɗaukakin sarki ke cewa qad aflaha man zakkaha lallai ya rabauta ya dace ya ci nasara man zakkaha wanda ya tsarkake tsabtace zuciyarsa sai cewa qad khaba ya taɓe man dassaha wanda ya ba zuciyarsa bai gyara ta ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan babban malami Malik ibn Dinar Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa rahimallahu abdan Allah ya yi rahama ya ji kan bawan da qala li nafsihi ya tsaya shi da kansa ya kalli zuciyarsa yake mata hisabi yake cewa da ita alasti sahibata kaza shin ke raina ba ke ce ma'abociyar kaza ba ba ke ce kike aikata kaza mara kyau ba abu kaza da kike yi ba ke kike aikata ba yace sun mazammaha ya zargi zuciyarsa sun makhatsamaha sannan ya sa mata linzami sun ma'alzamaha kitaballah sannan ya lazumta mata bin Allah maɗaukakin sarki ban littafin Allah maɗaukakin sarki shine alƙur'ani sai kasance alƙur'ani shine jagoranta ka san duk zuciyar da alƙur'ani ya to shine jagoranta ba za ta ba ta guce ba ba za ta sauka daga layi ba ba za ta karkace ba za ta tafi zuwa inda Allah maɗaukakin sarki yake buƙatar ta yace to duk bawan da ya kasance haka Allah maɗaukakin sarki ya masa rama Allah ya ji kansa yan uwana masu albarka mu sani cewa lallai yi wa kai hisabi yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum musulmi ya rinka jin mas'uliya a tattare da shi yaji lallai akwai wani abu a tattare da shi da bai sauke ba lallai akwai wani abin da ya gaza wannan yi wa kai sabi shi yake jawo shi amma duk mutumin da ya bar zuciyarsa sasa kai ya barta baya mata hisabi to lallai zai shiga cikin abin da Allah madaukakin sarki baya so shi sa babban malami ibn al-qayyim Allah ya masa rama yake cewa mafi cutarwa ga bawa shine mutum ya sarayar da yi wa kansa hisabi mutum ya daina wa kansa hisabi ya saki zuciyarsa sasakai kuma ya yadda ya rinka tafiya da ita a haka ya ce saboda irin wannan shine yake tunkuɗa mutum ya kai shi zuwa ga halaka kuma wannan shine halin mutanen da suka rudu halin mutanen da suke gani su sun sha halin mutanen da suke gani sun tsira ya ce irin wannan abin da yake jawa shine mutum zai daina ganin laifin kansa sai ya dogara da afuwar Allah maɗaukakin sarki da kai masa magana sai ce Allah gafurur rahim ne Allah mai jin kai ne gaskiya ne Allah gafurur rahim ne amma ka rinka tunawa kuma shadidul iqab ne eh ka rinka tuna haka duk wanda zuciyarka ta ga maka Allah ghafurur rahimu ne ka rinka tuna zuciya kuma Allah shadidul iqabi ne shine ghafurur rahimu kuma shine shadidul iqabi me yasa ka dode ka bar daya to duk lokacin da mutum ya bar zuciyarsa sasa kai za ta kai shi zuwa ga irin wannan burace burace zai ta abubuwa ya ce Allah da zan tuba da sannu zan tuba gobe ai Allah ma mai rahama ne ko na mutu Allah zai iya gafarta mu bai an karba kuma hakan sai ya shiga cikin saban Allah ya afka cikin kogin zunubai bai sani ba ita zuciya tarbiyyar ta ake yadda ka tarbiyyance ta haka za ta taso shi sa Imam al-Busiri a cikin littafin sa na al-Burda waƙin san al-Burda yake cewa wan nafsu ka tifli ita rai da kake gani kamar karamin yaro ne jariri in tuhmilhu shabba ala idan ka rabu da shi kai ko in kula da shi sai ya taso ya girma akan hubbin raba'i akan san shan nono yanzu yaron da mahaifiyarsa bata yi shi ba sai ya ta shan nono shekara uku shekara hudu da ya da ya kuka sai ya zo sai an bashi nono yace amma wa in taftimhu yanfatili idan kuma mahaifiyarsa ta yaye shi daga shekara ɗaya ma sai ya ji nonon ya fita daga ransa sai ya daina sha haka zuciya take yace to fa khalifin nafsa wash shaytana ka saba wa ranka ka saba wa shaytani wa asihima ka saba musu kada ka bi tafarkin su yace wa inhuma ma hadaka nusma fattahimi ko da sun zo maka da yanayin nasiha suke maka yace ka tumo na nasihar da rai take maka kuma shaytani yake maka idan nasihar shaytani irin nasihar da shaytan yawa annabi adam ce wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihina shaytan yace da annabi adam alayhi salam ku yaji ku tsinki wannan ganyen bishiyar yace lalle ni mai nasiha ne a gare ku shaytan yana wa annabi adam da matasa wa'u nasiha to kun ga irin irin nasiha da shaytan yawa annabi adam to irin ta zuciya take maka irin ta shaɗan yake maka shi sa ka rinka saba wa zuciyarka ka rinka saba wa shaɗanka cikin ayyukan da suka bujuro maka da shi yan uwana masu albarka mu sani cewa lallai mana ƙarshen shekara mana ƙarshen shekara ko dai yau ko gobe ɗaya ga sabuwar shekara saboda ka yan uwa kowanne ɗaya daga cikin mu ya duba ya ga abubuwan da ya gabatar a shekarar da ta gabata menene gajiyawa a ciki menene takaitawa a ciki menene zalunci a ciki menene shiga haƙƙin wani a ciki ya yi ƙoƙari shi da kan kansa ya gyara kafin ya je ga Allah maɗaukakin sarki menene abubuwan alkhairin da ya san ya aikata menene abubuwan da yake gani sun cancanta a ci gaba da aikata su ya zarce ya ci gaba da aikata su ya kuma ƙara neman taimakon Allah maɗaukakin sarki wajen ya tabbatar da su a kansa yan uwana masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka a rayuwarmu duk abubuwan da muka aikata na alkhairi a shekarar ta gabata Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana Allah ya bamu ladan su Allah ya bamu dogewa da dagewa da ɗorewa a kansu duk abubuwan da muka aikata wanda ba daidai ba Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah ya shiryar da mu Allah ba mu ikon kaucewa ga barin su Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله